والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بايا هكا يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kadarta mana haduwa a wannan gidan radiyo na alhuda domin ci gaba a cikin karatun littafin khudh aqidataka min alkitabi wa sunnati sahiha insha Allah wannan zai zamanto mana zama na biyar daga cikin jerin gwanan irin tambayoyi da amsa da malam yake badawa a cikin wannan littafi nashi sannan kuma a yau muna sha takwas ga wata na rabiul akhir hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam daga makka zuwa madina yau shekara ta 1441 wanda haka in ya dace wa sha biyar kin watan goma sha biyu miladiya ta 2019 'yan uwa musulmi a wancan sati da ya gabata malam yana mana magana akan abin da ya shahi tambaya ta goma sha takwas saboda yana ambata wasu ababe ne da ake ilga su a matsayin cewa lalle ibada ce ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ita ce addu'a a wancan sati mun ga cewa lalle addu'a ita ma ibada ce saboda faɗar Allah subhanahu wa ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin sannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake cewa addu'a huwa al-ibada to dubi ga wannan wajibi ne ga ɗan adam ya zamanto musulmi yana kiran Allah subhanahu wa ta'ala yana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da sunaye da sifofi na Allah subhanahu wa ta'ala wanda suke kyawawa ne walillahi asma'ul husna fad'uhu biha Allah iya da sunaye kyawawa ku roƙe shi da waɗannan sunayen ar-rahman ar-rahim ar-razzaq al-ghaffar da sauransu sannan kuma a nan akwai wani abin da ke da mahimmanci shine da yawa daga cikin waɗanda suke ga cewa su alaƙarsu da addini alaƙa ce mai rauni suna munana alaƙa tsakaninsu da ubangiji subhanahu wata'ala ta hanyar su ba za su roƙi Allah ba sai dai su sa wani ya roƙan musu Allah wanda wannan yake tarjama maka kai tsaye akan cewa lalle waɗannan bayi sun munana alaƙa tsakaninsu da Allah subhanahu wata'ala su suna ga cewa ba za su yi addu'a ba Allah ya karɓa ba laihi ba ne ba in nema ka taya ni addu'a ko ka nema in taya ka addu'a amma kuma wajibi ne a karan kaina nima in zamanto ina ma kaina addu'a ina ma wasu ƴan uwa musulmi addu'a amma irin ababen da suke faruwa na a kai ma mutum wani abu a ce wani addu'a za ka manna da sauransu wani lalle abu ne wanda yake ala addini musulunci bai san shi ba sai dai abin da aka sani shine wane ya taya ka addu'a kai ka taya wani addu'a wannan wani abu ne sananne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mutumin da ya rika yi wa dan uwan shi musulmi addu'a akan Allah ya tabbatar mishi da manuwa kaza ta alheri da yake nema lokacin da kake yi mishi wannan addu'an nan kai ma kuma mala'iku suna maka addu'a Allah ya baka irin abin da kake roƙa mishi to zaka yi ta addu'a a tsana ilga ta a matsayin ibada ce tambaya ta goma sha sha tara wanda ita ce matashiyan karatu a yau maliki cewa hal yasma'ul amwatu du'a shin waɗanda suka mutu idan ana kiransu suna ji saboda za ka ga wasu suna tsayuwa kan kabarin mutum da sunan cewa ya biya musu bukata kaza da bukata kaza da bukata kaza to shin waɗannan wanda suka mutu nan suna jin abin da ake kiran nasu da shi ko kuma ba sa ji to shine mala ana yake cewa la yasma'un amsa akan haka ba sa ji dalili akan wannan magana ubangiji subhanahu wataala yake faɗa a cikin suratul namli aya ta tamanin. Allah ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam innaka la tusmi'ul mauta kai baka jiyar da waɗanda suka mutu bi mana wanda ya riga ya mutu to ba za ka iya jiyar da shi wata magana ba sannan kuma a cikin suratul fadir aya ta 22 Allah ke cewa ma anta bi musmi'in man fil qubur ai kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baka kasance mai ji yadda waɗanda suke cikin kabarurkan su ba kenan da haka duk wanda zai kira wani wanda ya mutu lalle tabbas ba zai ji shi ba sannan kuma kiran nan da zai yi akan ya ɗauki ya kawo mishi ɗauki ya kawo mishi agaji to wannan kuma ana ilga shi daga cikin ashirkul akbar shine abinda malam zai mana magana akan shi a cikin tambaya ta ashirin yace hal nastaghisu bil amwati aw al ghaibin shin za mu iya neman tanyo da ɗauki da agaji daga wajen waɗanda suka mutu aw al ghaibina ko kuma waɗanda ma babu su gaba ɗaya bat mutum ne ba kwa tare baya kusan kaza ka faɗi sai ka ce wayowa ne ta ni ko kuma wayowa ne ko kaza ko kaza ko kuma a mutum ne ya riga ya mutu ka riƙa roƙon shi ko kuma kana wasu abubuwa na nuna cewa kana so ya kawo maka ɗauki wannan tafarkin da irin wannan hanyar shi ake cewa a shirkul akbar shirka mai girma wadda in ɗan adam ya sake ya bar duniya yana yin ta to Allah kuma ya ɗokan ma kanshi alƙawalin cewa ba zai taɓa gafarta wa wannan bawan ba. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah baya gafarta wa wanda ya mutu yana shirka da shi. Amma kuma bayan shirka in Allah ya ga dama ya gafarta maka in Allah ya ga dama ya azabtar da kai gwargwadon irin laihin da kai sannan kuma daga ba tsarkake ka. Amma irin kiraye-kirayen waɗanda suka mutu, kiran wanda bayyana abinda ba wanda yake iya yi sai Allah ka ɗauko sunan wani karka ambata a wannan waje to wallahi ka tabbatar da cewa lalle kana kan hatsarin da babu wani hatsarin da ya shi a cikin rayuwa amsa akan wannan tambaya malaki cewa la nastaghisu bihim ba za mu nemi ɗauki daga wajensu ba dalili akan wannan magana ubangiji subhanahu wata'ala yake faɗa a cikin suratul nahli aya ta 20 da 21 Allah ce wallazina yad'una min dunillahi la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun amwatun ghayru ahya'in wa ma yash'uruna ayyana yub'athun waɗanda wallazina yad'una min dunillahi kaga waɗanda suke kiran wasu koma bayan Allah su wannan da ake kiran ba su iya halittan komi shi wanda kake ga cewa zaka iya hada shi da Allah a cikin bauta ko a cikin kaza bai ya iya halittan komi shi kin ma a karan kan halittar shi aka yi shi ne Allah subhanahu ta'ala yake buga misali a kan ca mutane wanda kuke kiran nan wanda ba Allah ba waɗanda kuke kira wanda ba Allah ba Allah ce daidai da ƙuda ba za su iya halitta ba ƙuda ɗaya to amma ka duba halittun da suke ciki cikin duniyan nan waɗanda ka wanda ka sani su ne ‘yan kaɗan wanda baka sani ba sun lullumka su limkin ba limki. amma wa halice su ubangiji subhanahu ta'ala shi kadai wa yake sakhara su wa yake gudanar da su wa yake kaza wa yake kaza wa yake kulawa da su ubangiji subhanahu ta'ala. daka wajibi ne akan bawa ya dayanta Allah a cikin bauta wannan kiraye kiraye na waɗanda suka mutu ku agaza mana ku ka mana dauki ku yi kaza ku yi kaza waɗannan hanyoyi hanya ce ta shirka wadda take sa bawa ya sabka daga saman asalin abin da Allah ya halicce shi ya kashi duniyar nan dan shi ya kuma wani abun da yake kame-kame ne. Mu koma tarihi mu ga harkon waɗanda suka fara bautawa gumakai su ne mutanen annabi Nuhu alaihi salatu wassalam. A cikin can bakar Allah ke cewa kanan nasu ummatan wahida. Al'umma sun kasance al'umma ce guda ɗaya tilo. Faba'atha Allahu nabiyina mubashirina wa munzirin sai Allah ya aiko da manzanni suna masu gargaɗi suna masu ba da bishara daga lokacin da mutane suka fara shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Don haka aka samu mutane annabi Nuhu suka ƙirƙiri gumakai na Yahusa, Ya'uka, Nasra suka nasaba su da sunan cewa waɗannan mutane ‘yan ajin tabarkalla ne. Yanzu duk wanda za ka ga yana ƙafafa yana yi wa wani mutum abin da ake yi wa Allah. don yana ga cewa shi wannan wanan nan na musamman ne wanan nan daban ne to in daban ne ta yaya ya zama daban zaka ce dan ya bi Allah ko to kai ma ka bi Allah almajal maftuh man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falan nuhyiyannahu hayatan tayyiba duk wanda ya aikata aiki nagari Allah bai ce ba wani ko wani ko famin suwa ne ko famin suwa ne bai ce namiji ko mace ba kowane ne ya aikata aiki managarci Allah ce za mu rayar da shi rayuwa mai daɗi kuma gobe kiyama za mu sakanta mashi da mafi kyawun abin da aikata a nan gidan duniya don haka kiraye-kiraye na abin da ya shahi waɗanda suka mutu sannan kuma da neman ɗaukin waɗanda ba sa nan wannan abin ana ilga shi a matsayin shirka ce ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan Allah yake ce amwatun ku ba ka lura ku gani cewa waɗanda kuke kiran nan matattu ne sun mutuwa ghairu ahya'in ba rayayyu bane ba sannan wa ma yash'urun ayyana yub'asun ba su san yaushe Allah subhanahu wa ta'ala zai tayar da su ba yanda suka mutun nan yanda mutum in ya mutu bai ya iya sarrafa wa kanshi komi sai an mai komi a juya a ajje a ɗoka a yi kaza a yi kaza to su ma waɗannan a wannan matakin suke alaƙa tsakanin wanda ya mutu da wanda yake raye kai da kake rayen ka riƙa yi mishi addu'a akan Allah ya mishi rahama ba kai bane zaka riƙa roƙon shi shi wanda yake cikin kabarin akan ca ya maka ya ka maka dauki wanda zaka samu irin hanyoyi da wasa'il na shirka da aka ɗora mutane a sama waɗannan abubuwan suna suna faruwa ba za a yi yanka ba sai a gindin kabarin sai a gindin kabarin wani ba za a yi addu'a ba sai an zo gindin kabarin wani ba za a yi kaza ba sai an zo gindin kabarin kaza wanda waɗannan abubuwa gaba ɗaya hanyoyi ne na ɗora mutane zuwa ga shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala ai don haka addinin musulunci hatta da irin wannan kawace-kawacen da ake wa kabari kaga kabari an mai kubba an mai wane ne an mai wane ne wannan haramun ne a cikin musulunci haramun ne abin ne mutum a samu wannan dutse a ɗora daidai daidai gehen kabarin yadda zai zama to a matsayin alama wannan kabarin wane ne amma hatta da irin rubuce-rubuce da ake wane alhaji wane dan wane ya an aihe shi rana kaza ya rasu rana kaza nan kabarin shi ne kaza kaza da sauransu waɗannan duka abubuwa ne wanda addinin musulunci bai rarrasu ba amma daga ganin yadda ake ma wani kabari kawa kai kasan so ake a rika ziyartar wajen ana mutane suna addu'a a wajen dan ya zamanto wasu a matsayin kamar wani hannun jari ko da makamancin wannan su kawo sadaka su kawo wane ne su kawo wane ne Allah rahman asiri hanyoyi ne na shirka wanda wallahi wajibi ne bawa ya yi taka tsantsan kai abin da aka ɗora maka bauta wa Allah ne abin da yake kanka bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine abin da yake kanka sannan faɗar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin sosul anfal iz tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum yayin da kuka nemi ɗauki da tanyo daga wajen ubangijinku Allah sai ya amsa muku amma inda za ka nema a wajen wani wanda ba Allah ba ba zai karba maka ba sannan kuma ka, kana iya huta ka bar musulunci bat saboda ka sanya wa Allah subhanahu wata'ala kishiya aikin Allah ne Allah ake kira sai ka kira wani ko kuma irin kiraye kira da mutane suke da sunan aljannu da sunan wane da sunan wane ne a baka wurin da zaka yi kuɗi ko zaka kai kaza zaka yi kaza da sauransu kaga mutum ya zo maimakon ya kiraye sunan Allah yana kiran sunan aljannu maimakon ya kirayi Allah ya riƙa kiran wani malami wannan haramun ne haramun ne duk mutumin da ke son tsira da addini shi wajibi ne nisanci irin waɗannan abubuwa ubangiji subhanahu wataala ya shirya da mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya hayyu ya qayyumu bi rahmatika astaghith ya rayayye tsayayye akan lamarin bayin shi ya ubangiji bi rahmatika da rahamarka ce astaghisu nike neman dauki wanda iya cikin azkar wanda manzala ke karantawa sahiya da yamma aslih li sha'ani kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ayn Allah ka inganta min al'amura na gaba daya kar ka bar ni in dogara da kaina daidai da kibtawan ido to kaga ana manzala sallallahu alaihi wasallam da kanshi ga abin da yake hodi yana jingina abin zuwa ga Allah Daka bayan da za a yi adam ya waye gari yana kiran wani mutumin da ya mutu ko yana kiran sunan aljannu ko yana kiran sunan kaza waɗannan suna daga cikin sinfi ɓangarori na abin da ya sha shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala da suke ɓatar da ɗan adam su raba shi da musuluncin shi gaba ɗaya. Tambaya ta 21 malai ke cewa hal ta juzu listi'anatu bi ghairi lahi shin ya halatta mutum ya nemi tanyo daga wajen wani wanda ba Allah ba neman a taya ka neman a ka maka ɗauki neman a agaza maka ya halatta a nema a wajen wani wanda ba Allah ba amsa akan wannan la ta juzu haka in baya halatta haramun ne dalili akan haka ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya ubangiji gare ka muke bauta sannan kuma wa iyyaka nasta'in gare ka muke neman tanyo gare ka muke neman ɗauki da agaji a taya mu ya Allah kaga waɗannan ababe gaba ɗaya suna nuna mana cewa ba a nema a wajen wani ana nema ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza sa'alta fas'alillaha wa idza sta'anta fasta'in billah idan zaka roƙa zaka yi tambaya ka tambayi Allah zaka roƙa ka roƙi Allah wajibi ne bawa ya zamanto yana roƙon ubangiji subhanahu wa ta'ala ubangiji ne yake badawa badawan da bayyana iyaka ubangiji ne yake badawa badawan da babu zancen gajiya ba gajiyawa a baka yau a baka gobe a baka jibi a baka gata sai ubangiji subhanahu wata'ala to ka roƙa a wajen Allah ka roƙa a wajen Allah sannan kuma wa izasta'anta idan kana neman ɗauki da agaji fasta'in billahi ka nema da tanyo a wajen Allah subhanahu wata'ala yanda haka kar mutum ya rika neman ɗauki a wajen wani wanda ba Allah ba wannan haramun ne ka nema a wajen Allah subhanahu wata'ala wannan shine daidai tambaya ta 22 malai yake cewa hal nasta'inu bil ahya'i to idan zamanto ba a iya neman agaji da tanyo daga wajen waɗanda suke sun mutu to yanzu misali mutumin da kuke tare da shi yana raye kana iya neman tanyo a wajen shi da agaji ko kuma ba za ka iya ba amsa akan wannan shine malai ya ce na'am fima yaqdiru alaihi fima yaqdiruna alaihi zaka iya neman tanyo a wajen wani dan adam a cikin abin da yana iya yi a cikin abin da yana iya yi yanzu misali zaka faɗi wane yana yana bangaren ka ce wane kai kama to kaga wannan zaburo wani abu ne wanda yana iya yi kuma gashi a wajen amma misali kawai zaka faɗi ka ce ya wane ko ka kira wani shehu ko ka kira wani wali alhali bayyanan ko ya mutu kaga wannan shirka ce ga Allah subhanahu wataala Allah kiyaye kenan al-isti'anatu bil ahya'i fima yaqdiruna alayhi wannan a cikin ya, ya halatta ubangiji subhanahu wataala yake cewa ta'awanu ku taimakawa junanku alal birri wat taqwa akan bin Allah da taqwa sannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni akhihi Allah yana cikin taimakawa bawa matukar bawan nan yana taimakawa dan uwan shi kenan abin da aka san ɗan adam yana iya ya taimaka to wannan ana iya nema a wajen ɗan adam ya yi amma abin da aikin Allah ne shi ne yake tabbatar da wannan abu in ka nema a wajen wani ko da yana raye wannan shirka ce ga Allah subhanahu wata'ala tambaya ta 23 malaki cewa hal ya juzu annazaru annazaru li ghairillahi shin ya halatta mutum yayi bakance ga wani Allah imana yayi adawal ga wani Allah subhanahu wata'ala malice la ya juzu nazru illa lillah baya halatta mutum ya yi nazar ya yi bakanci sai dai ga Allah subhanahu wata'ala shi kadai shine in Allah ya mun kaza zan yi abu kaza irin waɗannan alƙawulan ana ɗaukan ma Allah ne shi kadai dalilin mala akan wannan magana cikin sura Ali Imran Allah ke cewa rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran mahaifiyar annabi annabi mahaifiyar maryamu take cewa rabbi ya ubangiji inni nazartu nayi adawal nayi alkawali laka zuwa gare ka ya Allah ma fi batsani abin da ke cikin cikina muharraran na sadaukantar da shi zuwa ga hidima ga addininka ya ubangiji hidima ga baitul maqdis to kaga wannan alkawali ne ta yi to irin wannan alkawalin ba a yi wa wani sai Allah subhanahu wa ta'ala manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa man nazara an yuti Allah falyuti'hu duk mutumin da yayi alƙawalin cewa zai yi wa Allah da'a to wajibi ne akan shi yayi wa Allah da'a wa man nazara an ya'sihi an ya'siyahu fala ya'sihi wa man nazara duk mutumin da yayi alƙawali kuma yayi adawal an ya'sihi aw an ya'siyahu akan ya saba wa Allah fala ya'sihi kar ya saba wa Allah subhanahu wa ta'ala daga kenan za ka yi adawal ka jingina shi ga Allah subhanahu wata'ala amma shi ma abin da yake na kirki kai shi za ka tabbatar idan ka zo kai adawal a kai bakance a kai alkawalin kaza alhali kazan nan kuma ya saba wa umarnin Allah subhanahu wata'ala to wajibi ne ka janye ba za ka yi biyayya ga wannan abin da kai bakance a kan shi ba kamar yadda wannan hadisi na Imam Bukhari ya nuna mana haka to to waɗannan duka abubuwa ne wanda suke daga cikin anwa'ul ibada anwa'ul ibada abin da ya shahi addu'a abin da ya shahi annazar duka suna cikin anwa'ul ibada sannan tambaya ta 24 mala yake cewa hal ya juzu azabhu li ghairillahi shin ya halatta mutum ya zubar da jini ya zubar da jini ga wani Allah ya halatta haka in ko bai halatta ba mala ce la ya juz baya halatta dalili akan rashin halaccin kuma Allah subhanahu wataala yake cewa fasalli li rabbika wanhar fasalli li rabbika kayi sallah domin ubangijinka wanhar sannan kuma ka soke taguwa ka lillahi dan Allah ita ma ai li rabbik ai inhar ai izbah lillah ka yanka dan Allah kare zamanto daga umarnin wasu shaidannu ne ko aljannu yanzu misali irin abubuwan da ake na na zuwa wajen addu'a da sauransu ka je a ce maka ka nemo dabba mai launi kaza daga kaji an shiga an bata wannan launace launacen to tabbas abin zai kasance kamar umarni ne daga wajen wani shaidan kenan yankan da za a yi na shaidan ko kuma aljanin na shi za a ma wannan yankan shi kuma duk mutumin da ya yanka dan wani ba Allah ba to wannan mutumin haƙiƙa ya shirka ga Allah subhanahu wataala to shine anan malai yake cewa kenan ana yin yanka ne dan Allah shi kadai ba a yi dan wani wanda ba shi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la'ana Allahu man dhabaha li ghairillah Allah ya tsine ma duk wanda yayi yanka ba dan Allah ba kai yanka dan aljannu suka baka sharuɗa sai an nemo kaza mai wake wake ko kaza baki irin ko dan akuya baki irin ko rago hori tas ko wane ne ko wane ne aka zo aka gindaya wannan sharuɗa kuka zo kuka yi to duk mutumin da yi wannan yankan wanda ya share ka aka yi wannan yankan to Allah subhanahu wa ta'ala ya tsine mishi in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi yasa wallahi kalubalen mai girma ne kuma hatsarin ba na wasa bane ba ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bamu ikon kiyayewa tambaya ta 25 malaki cewa hal natufu bil quburi litaqarrub biha shin ya halatta mutun ya rika dawafi a kabarin wani da sunan malami ne ko shehu ne ko waliyi ne littakarrubi biha don haka in wai zai nemo maka samun kusanci zuwa ga Allah ya halatta a yi haka ko kuma bai halatta ba za a iya yi ko ba za a iya yi ba malice la na tufu illa bil ka'aba baya halatta a yi dawafi ga kabarin kowa baya halatta a yi dawafi ga komi in ba ka'aba ba shine Allah subhanahu wa ta'ala yake ce a cikin suratul hajj aya ta 29 yace wal yatawafu bil baitil atiq sannan kuma su yi dawafi ga wannan albaitul atiq wanda shine ita ce ka'aba amma irin abin da za ka ga aje kabarin wane ana kewaya shi subhanallahi za ka ga abubuwa wallahi ghara'ib abin mamaki kaga mutane maimakin bauta wa Allah sun bige sun koma wani abu daban ka rasa ma menene ake yi me ake so ina ake so a tahi wai haka haka Allah ya da wannan addini haka ubangiji subhanahu wataala ya kiyaye za ka irin haka tana faruwa kowa yaje zai nasa sadakan shi zai nasa sadaka ya nasa sadaka sadakan wanda suke kula suke hidima da wajen sai zamanto wannan abun kamar wani kamfani suka buɗe sun batar da mutane sun hudda sun raba su daga addini sun raba su da addini saboda shirka ce ga Allah baya halatta ka je kabarin wani ka yi yanka ko addu'a akan cewa shi ya taimaka maka a addu'a da zaka yi dai ka yi addu'a Allah shi wanda yake cikin kamar Allah ya gafarta mishi shi ne yake da bukatuwa zuwa gare ka ba kai kake bukatuwa zuwa gare shi ba saboda kai yanzu kana raye zaka iya mishi addu'a zaka iya yin sadaka zaka iya yin kaza akan Allah subhanahu wata'ala ya kai kabari ya kai rahama ya kai haske cikin kabarin wani amma shi abu me zai iya yi ba abin da zai iya yi to kuma za ga an zo an yi kabarruka irin waɗannan an yi su akan tsarin da mutane za su rika zuwa ana ziyartar wurin ana ɗawafi ana wane ne a ɗauki motoci a tayi wuri kaza ziyara kabarin wane da sauransu saboda irin waɗannan manofi wanda kuma shirka ce ga Allah subhanahu wataala daga ka tsaya ko da hankalin da Allah ya baka za ka tsinkaci ka abin nan miye ake so a karantar da mutane shi manzan da Allah ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mi ya dora mutane akan mi ya rayu sahabbai akan mi suka rayu har Allah ya sabkar da alqur'ani manzo Allah yana raye su sahabban suna raye Allah ya ce waɗannan su ne masu imani da gaske waɗannan na gafarta musu waɗannan na yarda da su me suka yi sun bi abin da manzo Allah din ya zo da shi ne in ka lura karatukan gaba daya sallah azumi qiyamul layli jihadi kokarin taimakawa kokarin kaza amma irin waɗannan abubuwan da muke gani a yau babu su ubangiji subhanahu wataala ya shiryar da mu tafarki wanda yake mana garci manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa man tafa bil baiti sab'an wa salla rak'ataini kana ka ati kana ka itqi raqaba manzala yake cewa duk mutumin da yayi dawafi daga Ka'aba so bakwai sannan kuma yayi sallah raka'a guda biyu wannan mutumin abin nan da ya aikata kamar ya yantar da wata baiwa ce ya yantar da wata wuyaya ya yantar da baiwa kenan daga bautar da take yi kaga kenan dawafi ana yin shi ne ga Ka'aba a dalilin wannan ayat ta cikin suratul hajji sannan kuma da wannan hadisin wanda yake cikin sunan na ibnu maja yawa musulmi ana nuna mana cewa lokaci insha Allah ta'ala anan zan dakata kenan sai sati idan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kai mu za mu tashi tambaya ta 26 magana akan abin da ya shahi sihiri bukanci duba da sauransu ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu akan bautawa Allah subhanahu wa ta'ala akan tsarin da ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh